لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammacina asabar sha ɗaya ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da ashirin da takwas ga watan biyu miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida kamar yadda dai muka saba haɗuwa a daidai wannan lokaci a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir da ke cikin wannan unguwa ta hausawar ɗan fulani a cikin birnin kano domin ci gaba da karanta ayoyin alkur'ani da kuma ƙoƙarin fito da ma'anoninsu zuwa harshenmu na hausa don mu fahimci saƙon Allah to muna nan dai a cikin surar nan mai girma suratu ali imran kuma a jiya mun yi karatu ne daga faɗin Allah ta'ala wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين هزوا قد الله فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب الموسنين آية 140 تقص duk cewa bayanin da muka ɗauko kusan ba mu iya shigar da wato maganganun da malamai suka yi ko kuma ma'anonin ayoyin gaba ɗaya ba a cikin darasin jiya ina ganin mun ayar wa ma muhammadun illa rasulun kada khalan min qablihi rusul ta dan daukan mana lokaci sosai wanda insha Allah ta'ala ina ganin babu laifi mu sake bi ta kan ayar wa ma kana li nafsin zuwa kuma abin da ya sawwaka insha Allah ta'ala bismillah
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهلوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين ممتاز الله مدوكين سركي يتي وما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا باب وتري ذات موت سيد إذن الله kitaban mu'ajjala rubutaccen lokaci ne kayyadadde an sanya wa kowace rai wato iyakantaccen lokacin da za ta yi a wannan duniya ta koma zuwa ga Allah wa man yuridu thawabad duniya duk wanda ya nufi sakamakon duniya nu'tihi min haza mu bashi ita wa man yuridu thawabal akhirati duk wanda ya nufi sakamakon lahira nu'tihi minha zamu bashi ita wa sanajzi shakirin da sannu zamu sakawa masu godiya ga Allah Allah ta'ala ya ce wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathir wato akwai annabawa ko kuma da yawa annabi cikin annabawa qatala ma'ahu ribbiyuna kathirun magoya bayansa masu tarin yawa sun yi yaƙi tare da shi amma wahanu lima asabahum amma ba su yi rauni ba ba su yi ƙasa a gwiwa ba bisa ga abin da ya same su fi sabilillahi a cikin tafarkin Allah wa ma da'ufu ba su yi rauni ba wa mastakanu kuma ba su miƙa wuya ba wallahu yuhibbu as-sabirin Allah ta'ala yana son masu haƙuri wa ma kana qawluhum zancensu ba wani zance suke ba ko maganar da suke yi ba wata bace illa an qalu face cewa suke rabbana ighfir lana dhunubana ya Allah ka gafarta mana zunubanmu wa israfana da ketare iyakarmu fi amrina cikin al'amarinmu wa thabbit aqdamana ka tabbatar da digadiganmu wansurna 'alal qaumil kafirina ka kuma taimake mu akan mutanen da suke kafirai atahumullahu thawabad duniya sai Allah madaukakin sarki ya ba su sakamakon duniya wa husna thawabil akhirah da kuma kyakkyawa daga cikin sakamakon lahira wallahu yuhibbul muhsinin Allah ta'ala yana son masu ihsani waɗannan ayoyi musamman muka ɗauko ayoyin da muka karanta jiya tun daga am hasibtum an tadkhulul janna za mu fahimci darussa kamar haka wato san Allah da san ranar lahira to yakan zama da'awa abinda ke gaskata wannan da'awa shine jarabawa da Allah ta'ala zai yi wa bawan da yace yana son sa dan Allah ya bayyanar da da gaske yake son nasa ko kuma so ne ɗan jabo ba so ne wanda yake kyakkyawa ba haka duk wanda yake cewa yana son lahira to shi ma za a ɗauki wannan magana ta sa matsayin da'awa har sai irin wato abin da ya ceto na jarabobi da ibtila'o'i kala-kala wanda Allah ta'ala zai yi masa to tsallakewa cin waɗannan jarabobi shi zai tabbatar da ƙaunar da yake wa Allah ta gaske ce ita za ta tabbatar da cewa ƙaunar da yake yi wa ranar lahira ƙauna ce ta gaskiya domin kenan da jarrabawa ne Allah ta'ala ke tankaɗe da rairaya in za a bari ba a jarrabawa ba a jarabci mutum da rashin lafiya ba ba a jarabce shi da talauci ba ba a jarabce shi da rasuwar wani masoyinsa ko makusancinsa ba dukkan nau'o'in jarrabawa ba a yi wa mutum ba to ai ba za a iya wato tantance kai yanzu ba za ka iya gane wane ne shuhada ɗinka suwaye kuma wayanda kawai da awarka suke ba sai ran da ƙila abinda kake da shi na rana ya zama babu kaga kuma waɗanda suka ci gaba 'yan tsirarin da suka rage tare da kai lokacin da babu mulki a tare da kai lokacin da babu kuɗi tare da kai to kaga ya tabbata cewa duk masu da awar ƙaunarka to ana samun hali cikin babu wayanda suka tarwatse din nan ya nuna cewa wato sadaqatu manfa'a ce abota ce ta amfani mamora aka gani tare da kai shi yasa aka zo da aka tunda yanzu babu wani abu da za a mora ta tare da kai shi yasa sai ga irin wayannan wayanda dama wannan abin da yake ya kawo su za ga sun watsi sun baka amma wayanda dama ba wannan ne yake tare da su wato ba wannan ce manufar su ba tare da kai to za su ci gaba da zama tare da kai da haka Allah maɗaukakin sarki yana da ƙa'ida da yake auna bayansa kuma dama ya ce zai yi jarabawa wanda ya yi haƙuri ya ci jarabawa to wannan shi ke nuna cewa imaninsa ya cika kuma kaunar da yake wa Allah da ranar lahira kauna ce cikakkiya shi yasa Allah ya ce wal yumahisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafiri da jarrabawa ne Allah yake bayyanar da mu'minai yake bayyanar da kafirai da jarrabawa ne Allah ta'ala yake bayyanar da masu hakuri da marasa hakuri da haka Allah madaukakin sarki yakan jarrabi bawansa dan ya tantance shi ya kuma ainihin wato ware shi a gane mumini ne da gaske ko kuma saɓanin haka abu na biyu a gurguje shigar aljanna ba da buri ba ne da haka inda addu'a ce kawai ba aiki take kai mutane aljanna to kaga da babu buƙatar a ce a dage a yi aiki duk da cewa ba zunzurutun aiki ne yake ba mutum aljanna ba amma dai shi aiki sababi ne na shiga aljanna domin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbatar da cewa babu wanda babu wani ɗaya daga cikin ku wanda aikin sa ne tsagwaro zai kai shi aljanna babu wanda tarin aikin sa ne zai tseratar da shi daga wuta har sahabbai suka ce har kai ya ma'aikin Allah ya ce har ni sai da yin Allah ta'ala ya lullube ni da rahamarsa to sannan kuma aikin sababi ne sababi ne da aka da sababin aiki ne mutum yake samun aljanna da aka shiga aljanna ba iya buri bane kawai ana samun shiga aljanna ne da kyakkyawan aiki da kuma haƙuri wajen rashin sabawa Allah ka yi haƙuri ka ba Allah ka kuma yi haƙuri ka saba masa to wannan haƙurin da za ka yi na ka bi Allah duk da cewa zuciyarka ba lalle tana so ka yi haƙuri ga barin saba wa Allah duk da yake zuciyarka tana sha'awar saban Allah to wannan yana daga cikin abin da zaka ciri tuta da shi Allah ta'ala ya baka aljanna abu na uku a cikin ayoyin nan an nuna cewa ba a son mutum ya dinga fatan bala'i ya zo mutum ya dinga burin musiba mutum ya dinga addu'ar Allah ya kawo tashin hankali ko Allah ya kawo rigima ko Allah ya kawo yaki wannan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce ya hane mu da yin haka domin duk yanda kake ganin tanadin da kake ganin kayi ko dai tanadi na maddi na kuɗi kana ganin irin rigima ta ɓarke kana da inda za ka ɓuya kana da abin da za ka ci abin da za ka sha abin da za ka kashe tsawon lokaci har yanzu baka fahimci me ake nufi da bala'i ba baka fahimci me ake nufi da musiba ba za ta iya zuwa ta yi awon gaba da duk abin da kake tunanin ka mallaka don kana ganin kamar ta zo ka sha shi yasa aka ce kada ka yi burin wani bala'i kada ka yi burin tashin hankali kada ka yi burin rigima kada ka yi burin yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tatamannaw liqa aladu kar ku dinga burin haduwa da makiya kamar kuna ganin kuna da wani shiri kuna da wani kimtsi kuna da wani tanadi da kuka yi musu da haka kuna Allah Allah Allah ya kawo haduwa ku da su annabi sallallahu alaihi wasallam kai ce kaka yaka was'alullaha al'afiya ku roki Allah zaman lafiya amma annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa idza laqitumuhum amma in kaddarar Allah ta kawo yaƙi kuka haɗu da su to fasbiru to anan kuma sai ku yi haƙuri da aka kaga anan walaƙar kuntum tamannawna al-mauta Allah ta'ala yake gaya wa sahabban da musamman wanda ba su je yaƙin Badar ba wanda suke mararin ai wannan yaƙin na Uhud Allah ta'ala yake cewa da can kun kasance kuna burin yaƙi tun kafin ku haɗu da ita mutuwar kuna burin haduwa da mutuwa tun kafin ku haɗu da ita fa qad ra'aytumuhu to yanzu gashi kun haɗu da ita din amma me ya faru a yakin Uhud guduwa ake ina fata an gane to kaga kenan su da suke ta ganin ba su je yakin Badar ba duk da cewa mararin da suke yi da shauƙin da suke yi na samun lada ne da samun shahada amma Allah ta'ala ya nuna musu cewa ba a fatan haduwa da maki amma in Allah ta'ala ya kaddara haduwa da shi din to wannan kuma ba yanda aka iya sai ayi hakuri a jure nasara tana tare da masu imani da haka annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin ya nuna cewa kada wato mu zamanto muna burin tashin hankali ko rigima ko fada abu na hudu wannan ayoyi da muka karanta suna nuna mana kyawun tasirin kyakkyawan niyya da kuma tasirin muguwar niyya wato kyakkyawan niyya wajen yin aikin alkhairi tana da tasiri matuƙa haka nan mummunan niyya tana da tasiri wajen daƙile karɓuwar aiki tana da tasiri wajen lalata aikin bawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace innam wato innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa ma'ana dukkan aiki ana auna shi ne da niyya yakan zama karbabbe duba da kyawun niyya da ke ciki yakan zama mummunan aiki duba da irin muguwar niyya da ke ciki shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunyan yusibuha aw imra'atin yankuha aw yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajar ilayhi sana a cikin ayoyin da muka karanta ayoyin sun nuna annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne kaman sauran annabawa sannan ba mustahili ba ne a ce ya mutu wannan ana rushe aƙidar waɗanda suke ganin annabi yana raye domin Allah ta'ala yana cewa sahabbai wa ma muhammadun illa rasulun kada khalal min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin kuma dama akwai ayar innaka mayyitun wa innahum mayyitun da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar sauran annabawa yake yanda suka zo suka rayu tsawon wani lokaci sannan kuma wa'adinsu ya cika na zaman duniya suka koma zuwa ga Allah abin da ya faru kenan akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka barin annabi duniya ba shi bane ya kawo ƙarshen addini balma shine annabin ƙarshe ba wani manzo da za a kuma aikowa da haka al'ummarsa ita ce za ta dangana har zuwa tashi alkiyama shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da saƙonsa ya dawwamar da saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ɗauki alwashin bawa saƙon da annabi ya zo da shi kariya shi sa Allah ta'ala ya bawa alkur'ani kariya ya ba sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kariya saboda ba wani manzon za a kuma aikowa ba ba wani littafin za a kuma saukarwa ba alkur'ani shine littafi na karshe da aka saukar da shi ta hanyar manzo na karshe akan al'umma ta karshe to da haka wannan sako zai ci gaba da tafiya ne har zuwa karshen wannan al'umma wannan a takaice yana daga cikin abin da za mu ɗan wato tsakura cikin ayoyin da muka karanta jiya wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah Allah madaukakin sarki yake cewa lan yamuta ahadun illa bi idnillah lan yamuta ahadun illa bi idnillah wa qadari babu wani mahaluki da zai mutu sai da izinin Allah babu wannan ana karfafa gwiwar matsorata duk masu tsoron mutuwa su kwantar da hankalinsu babu wata rai da za ta mutu sai wa'adinta ya cika in wa'adin ya cika ko a fagen fama ko a kwanci akan ganin mutum sai ya mutu wannan ita ce ka'ida da aka tsoro da karɓar reni da ƙasƙanci da wulakanci saboda kana tsoron kanka mutu to ana gaya maka wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah babu wata rai da za ta mutu sai da izinin Allah numfashinsa na ƙarshe yana buga shi to shikenan shi yasa kamar yadda ibnu kathir yake cewa kullum mala'ikan mutuwa sai ya kawo maka ziyara sau biyar kullum kullum mala'ikan mutuwa sai ya zo ya kalle ka sau biyar ya zo ƙila in lokutan sallah ne ya zo da asuba ya ƙare maka kallo sai ya tafi da azhar ya kuma dawowa ya kuma zuba maka ido ya kalle ka sosai ya tafi da asar ya kuma dawowa da la'asar magariba da isha sau biyar amma duk wannan kewayawar da yake ta yi ya shiga ya zo ya tafi ya zo ya tafi bai sai ya karɓi ranka ba sai da izinin Allah shi yasa Khalid bin Walid yake cewa duk inda ake sa ran mutuwa a nan take na leka gurin kuma na fito yace Allah wadaran rago yace uwar rago ta yi hasara yace wai ga Khalid bin Walid ne wai zai mutu akan katifa akan akan gado a daki irin mutuwar mata kana namiji ledar fiye wata in an taka ta sai ka ba zama a guje shi matarka tana tsoron bera ko kadangare kai wata kana tsoron kadangare ta rugo a guje ka riga ta fada a ɗaki wannan ayar inda za mu ɗauke ta shi sa an kawo ta ne a bigiran jihadi wanda kai ka san cewa jihadi na daga cikin wuraren da ake tsammanin mutuwa a gurin domin wuri ne da ake ta'ammuli da makamai masu kisa amma sahabbai nawa ne waɗanda ba a gurin yaƙi suka rasu ba cikin magabata waɗanda suka yi jihadi a zamaninsu magabata nawa nawa ne waɗanda ba a wajen yaƙi suka mutu ba bara'u bin malik in ban manta sunan ba lokacin da aka zo za a shiga wani gari suka rufe ganuwar garin suka rufe gate ya ce a yi kama kama a jefa shi zai buɗe gate ɗin aka yi kama kama aka wurga shi ciki tsakanin sara suka sara suka da aka yi masa an ce ya haura saba'in ko tamanin da wani abu a cikinsa sai da ya buɗe ƙofa kuma bai mutu ya sara a turo shi ya tura har sai da ya zo buɗe ƙofa amma ka dinka malam masha Allah ko wani ya ce mi kowa ya kofi ka miƙa masa kuma da ana yi irin wannan kukan kurar ƙila za a samu ba mamaki a yanzu waɗanda Allah ta'ala ya ƙaddara sanadiyar mutuwa suke nan fa sai sun mutu ba bakawa wanda kuma ba ta wannan suna zai mutu ba ko da ya yi jarumta ya hana sun yi dokin doka ya mammake wanda yake so ya kwace masa haƙƙinsa ko ya kwace man dukiyarsa zai kwana lafiya kuma zai ci gaba da rayuwarsa har zuwa lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya rubuta masa saboda ƙa'idar Allah ce babu wani wanda ya isa ya kashe ka sai lokacin ka yayi rayuwa ce kowa an ɗiban masa adadin tasa da aka babu wani wanda lokacinsa bai bai mutu babu shi amma fa in lokacin nan ya yi to kuma babu jira saboda kitaban ne mu'ajjala ni nawa ajalin yana nan a rubuce dalilin da zai sa ubar duniyar yana nan a rubuce kuma duk wayo duk dabara duk kauciya ta da bauɗewa ta ban isa in kauce ko in bauɗewa wannan ajalin ba ko sababi na haka naka haka na kowa yake kowa an sanya masa ajali kuma ajalin nan sananne ne a wurin Allah subhanahu wata'ala sannan kowa an sanya masa sababi ko dalilin da zai sa ya mutu wani rashin lafiya zai yi wani mai tsawo wani gajeriyar rashin lafiya wani hadarin mota wani kaza wani kaza gashi nan dai kowa da irin sababinsa amma ana gaya wa matsoraci rashin yin jarumta ba shi zai kara masa tsawon kwana ba jarumta ba shi ba shi zai rage mai tsawon lokaci tsawon kwana ba ya mutu da wuri ba shi bane so ajalin bai da alaka da ragonta ko jarumtaka ko kai jarumta ko kai ragonta lokaci in yayi dai tafiya lafi in kai rago ne ragwaye nawa ne wa'anda babu su yanzu sun tafi to saboda haka wannan aya Allah ta'ala yake cewa babu wata rai da za ta mutu face sai da izinin Allah wa qadarihi da kaddarawarsa wa hatta yastawfi al-mudda allati qaddaraha Allah lahu har sai ya cika wannan kwanakin da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato kaddara masa kitaban mu'ajjala da lokacin yayi wani za ga wasu abubuwa ne suke fara gama wa'adinsu suke fara expiring wani kan ya mutu sai ce ya daina gani kwata-kwata ce baya gani za ka ga yana gaya wa waɗanda suke kusa da shi ce ya fi daina gani wani za ka jance daga cewa ya daina ganin nan da ya haka har ya mutu ganin da ya ƙare wani za a ga abincinsa na ƙarshe na ƙarewa to ba wani abu da zai kuma shiga cikin cikinsa abincin ya ƙare wani takunsa ne zai ƙare in ya ƙare to har ya mutu bai ƙara fita waje ba haka za ka jani su so saboda haka kitaban ne mu'ajjala wa man yadlubu bi amalihi arad ad-dunya nu'tihi ma qasamnahu lahu min rizqin duk wanda ya zamanto aikinsa da yake yi maimakon ya nemi lahira da aikin sai ya zama duniya yake nema da aikin shi ya rike addini a matsayin abin neman duniya yana neman duniya ne da addini Allah ta'ala ce to duk wanda ya nemi duniya da aikinsa za mu ba shi gwargwadon abin da muka raba muka ce shi zai samu da arzikinsa kada ya ɗauka wannan musanyen da ya ya ba da lahirarsa ya karɓi duniya kai ya ɗauka za a ba shi wani kaso da ya wuce abin da Allah ta'ala ya kaddara zai samu shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wata rai daga cikin ku ba wani ɗaya daga cikin ku da zai mutu face sai ya cinye arzikin sa kaka da haka annabi yace ku ji tsoron Allah ku kyautata nema ba wata rai da za ta mutu sai ta cinye arzikin ta gabaki daya to menene na wato shiga cikin tashin hankali shiga cikin hatsarurruka shiga cikin saban Allah don mutum ya samu wani abu Allah maɗaukakin sarki ya ce duk wanda yake nufin duniya na otihi minha wanda yake nufin lahira shi ma za mu bashi wanda yake nufin duniyan ma gwargwadon abin da muka kaddara shi zai samu shi zai samu ya ɓata da Allah ya bata da addini ya bata da dukkan wata nagarta kawai dan ya samu duniya iya abinda Allah ya rubuta zai samu da shi zai samu babu wanda ya taba samun fiye da abinda Allah ya rubuta zai samu a arzikin sa arzikin da Allah ya rubuta zaka samu kuma ko in ma baka saba Allah ba Allah zai baka shi da kuma ka saba wa Allah akwai kamu da zaka wato akwai kamu daga Allah madaukakin sarki saboda ka saba masa akan neman arzikin da dama ya kaddara shi zaka samu ka dauka neman arziki ko kuɗi ta haramtacciyar hanya shi ke sa ka samu in ka samu miliyan 100 ta haramtacciyar hanya ko to Allah ya kaddara zaka samu wannan ta kyakkyawar hanya yawanci mutane ba sa fahimtar Allah maɗaukakin sarki da haka Allah maɗaukakin sarki ce duk wanda yake nufin duniya da aikinsa shi kawai a biya shi a nan shi ba ruwansa da wani lahira kawai a sallame shi a nan a ba shi haƙƙinsa a nan a ba shi nasa rabon a nan Allah ta'ala ce za mu ba shi rabon nasa amma ba gwargwadon abin da muka raba na arziki na hannun asamna bainahum ma'ishatahum fil hayati duniya mu ne muka rarraba wa kowa rayuwarsa a wannan duniyar da aka abin da muka kaddara musu shi zai samu wala hazza lahu fil akhirah kawai hasarar da yayi shine ba shi da wani rabo a lahira arzikin duk da zai ci an riga an bashi tunda aikin sa ya nemi duniya da shi da haka Allah ya sallame shi tun a nan duniya wa man yatlubu bi amalihi aljazaa min Allah fil akhirah wanda ko ya nemi sakamako wurin Allah a lahira da aikin sa Allah ta'ala ce namnahu ma talaba za mu bashi abin da ya nema a nan duniya sannan wa nu'tihi jaza'ahu wafiran mu kuma bashi sakamakon sa cikakke ma amana hufid duniya duk da abin da muka bashi a nan duniya min rizqin maqsumin na arzikin sa wanda aka raba aka bashi fa hadha qad shakarna bi ta'atihi wa jihadi wannan Allah ya ce mun gode masa bisa ga da'a da ya mana da kuma jihadi wajen ɗaukaka addini wasa na jazi shakiri na khairan kuma haka muke muna sakawa duk waɗanda suka yi aikin alkhairi muna saka musu da alkhairi kaga kenan shi wanda yake nufin Allah da aikinsa ko riba biyu yake samu wai dan ka ce zaka kamanta gaskiya a cikin rayuwarka baya nuna fataɗewa zaka yi dan a matsayinka na ma'aikacin gwamnati ka ce kai ba za ka ci haram ba iya halal ɗinka za ka ci kar ka ɗauka tsiya cewa a tsiyace za ka gama aiki dan ka ce kai ɗan siyasa ne ba za ka yi son zuciya ba a harkar siyasarka a'a za ka bi Allah za ka yi tsantseni a cikin mulkinka kuma ba za ka ci dukiyar al'umma ba kar ka ɗauka a matsiyaci za ka rayu duk wanda ya nufi lahira ya nufi Allah da aikinsa tudu biyu yake ci arzikin da Allah ya rubuta zai samu a duniya Allah ba zai fasa bashi sannan kuma zai samu kyakkyawan sakamako da makoma mai kyau a lahira kaji shi inda ya tsere wa wanda duniya kawai ke isa rai ya isa gaba a aikinsa shi wanda kawai ba ruwansa duniya kawai Allah ta'ala ce kar ya ɗauka zai samu fiye da abin da muka kaddara zai samu duk wannan zafin neman da yake yi ta kowace irin haramtacciyar hanya ba zai samu fiye da abin da muka yanka arzikinsa ba. Bin Allah maɗaukakin sarki bai haifan maka da talauci. Ka ɗauka kai ɗan kasuwa ne in ka ce za ka yi gaskiya sai a koma a dinga siyan kaya wajen waninka wanda shi ba mai gaskiya ba ne. In kai haka kana daga cikin ayat da za mu karanta kana yi wa Allah zato irin na ɗan adam. Kana yi wa Allah zato irin na jahiliya. ka ɗauka ga wani ya tsare wa Allah maɗaukakin sarki amma Allah maɗaukakin sarki shakkarsa yake tsoronsa yake ya huɗa masa kai kuma da kake tabin Allah maɗaukakin sarki Allah ya matse ka in ka fahimci Allah haka ka fahimci Allah ba daidai ba ina fata an gane da haka Allah maɗaukakin sarki duk wanda ya nufe shi da aikinsa to yana samun wannan riba guda biyu kamar yadda muka ji sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun ai kathiru min al-anbiya'i as-sabiqin yawa daga cikin annabawan da suka gabata qatala ma'ahum jumu'un kathirun min ashabihim an samu mabiyan su da dama waɗanda suka yi jihadi suka yaki tare da su fama da'ubu lima nazala bihim min juruhin aw qatl abin da ya same su na jikkata su da aka yi da raunuka da suka samu da kashe wasu daga ciki da aka yi da kashe wasu su da aka yi wannan bai sa su sun yi rauni ba li'anna zalika fi sabila rabbihim sabida bas yi rauni ba sabida sun san wannan abu ya same su ne a cikin tafarkin ubangijinsu mutum nawa ne musiba da kis ya mutu ko ya hadarin mota ya kakkare a hanyar banza mutum nawa ne ba a tafarkin Allah ba kuma Allah ta'ala ya aiko masa wani bala'i to kaga wanda Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi akan hanya da tafarkin binsa wannan ai bai asara shi sa ba su yi rauni ba cikin annabawan da suka gabata da al'ummomin su ko da sun samu wannan ibtila'i ya fada musu da an ci nasara akan su a gurin yaki an karkashe wasu daga cikin su wasu daga cikin su kuma an jikkata su wannan baya sa su yi rauni dan suna jin cewa wannan aikin Allah ne suna taimakon addinin Allah ne wa ma ajazu ba su yi ƙasa a gwiwa ba wala khada'u li aduwwihim kuma ba su miƙa wuya sun yi saranda ga makiyansu ba inna ma sabaru ala ma asabahum sun ci gaba da hakuri bisa ga abin da ya same su wallahu yuhibbu sabirin Allah ta'ala yana son masu hakuri wa ma kana qawla haula as-sabirin illa an qalu ay wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana waɗannan masu hakurin ba su da wata magana da suke faɗa face kawai cewa suke rabbana kufir lana dhunubana Allah ka gafarta mana zunubanmu haka ake son ko tuntube kai ka ji cewa akwai abin da kai Allah ya jarrabe ka da tuntube duk wata musiba da ta same ka tuno ka bata wa Allah yanzu kaga a gurin yaki ne wurin ɗaukaka addinin Allah an karkashe wasu daga cikin su wasu sun jikkata amma wannan bai sa sun yi ƙasa a gwiwa ba ba su miƙa wuya ga makiyan addinin Allah ba sai suka yi haƙuri balma kawai su kawai cewa suka Allah gafarta mana ila akwai abin da muka yi wa Allah ya jarrabe mu makiyan mu suka yi nasara a kanmu domin daga cikin abin da in kana saba wa Allah Allah zai iya ɗora makiyanka a kanka in dai kana saba wa Allah to ɗaya ne daga cikin sabubban maƙiyinka ya samu galaba a kanka to da haka shi yasa suke addu'a rabbana ghfir lana dhunubana wa ma waqa minna min tajawuzin fi amri dinina bisa ga abinda ya faru gare mu na wuce iyaka da muka yi a cikin addinin nan namu wa sabbit aqdamana hatta la nafirra min qital aduwina ya Allah ka tabbatar da kafafuwanmu da digadiganmu don kada mu gudu daga yakar makiyanmu wansurna alaman jihada wa hadaniyatika kuma ka taimake mu akan dukkan wanda suke musu game da kadaitakarka wa nubuwata anbiya'ika da kuma annabtar annabawanka shine fansurna al wansurna al qaumil kafirin fa atahumullahu thawaba dunya wa husna thawabil akhirah ay fa a'ta Allahu ulaika as-sabirin jazaa'ahum fid dunya sai Allah maɗaukakin sarki ya ba wa wa'annan masu haƙurin sakamakon su tun a nan duniya bin nasir ala a'da'ihim ta samun nasara akan makiyansu wa bit tamkini lahum da kuma samun dama da mallakar makiya addini fil ardi a ban ƙasa wa bil jaza'il hasanil azim da kuma sakamako da suka samu mai girma mai kyau fil akhirati wanda za su same shi a lahira wa huwa jannatun na'im ita ce aljannar ni'ima shine wa husna sawabil akhirah wallahu yuhibbu wa tuwassa al muhsinin ai wallahu yuhibbu kull man ahsana ibadatahu li rabbi Allah madaukakin sarki yana son duk wanda in zai bauta wa ubangijinsa yana yi ihsani yana kyautatawa yana bautawa Allah kamar yana ganin Allah Allah yana son waɗannan wa mu'amalatahu li khalqihi Allah yana son masu kyautata mu'amalarsa ga bayin masu kyautata mu'amalarsu ga bayinsa sai Allah maɗaukakin sarki ya ce,
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani in tudi'ul ladina kafaru idan har kuka yi biyayya ga waɗanda suka kafurta yaruddukum ala aqabikum to za su mayar da digadiganku za su mayar da ku akan digadiganku fatan qalibu khasirina sai ku juya da baya kuna tababu bal a a Allahu maulakum Allah shine majibincin al'amarinku wa huwa khairun nasirina shine fiyayyen masu taimako sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba da sannu zamu jefa tsoro da firgici cikin zukatan waɗanda suka kafurta bima ashraku billahi sabida abinda suka yi na hada Allah da wani malam yunazzil bihi sultana abinda Allah bai saukar da wata hujja ba game da shi wa ma'awahumun nar kuma makomarsu ita ce wuta wa bi'sa mathwa adh-dhalimin tir da makoma irin ta azzalimai wa laqad sadaqakum Allahu wa'da lalle haƙiƙa tabbas ubangiji ya cika muku alƙawarinku id tahsunahu a lokacin da kuka yawaita kisa gare su kuka kashe su da yawa bi iznihi da izininsa hatta idza fashiltum har zuwa lokacin da kuka yi rauni wa tanaza'tum fil amri kuka yi jayayya cikin al'amari wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun kuka saba bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so minkum man yuridu dunya a cikin ku akwai waɗanda suke nufin duniya wa minkum man yuridu al-akhirah a cikin ku akwai waɗanda suke nufin lahira thumma sarafakum anhum sannan sai Allah madaukakin sarki ya karkatar da ku anhum kuka bassu liyabtaliyakum dan ya jarrabe ku walaƙad afa ankum haƙiƙa tabbas ya yi muku afuwa ya yafe muku wallahu zu fadlin alal mu'minina Allah ma'abocin falala ne ga mu'minai Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina saddaqullaha wattaba'u rasula ya ku waɗanda suka gaskata Allah suka kuma bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in tudi'u alladhina jahadu uluhiyyati Allah ta'ala ce in tudi'u alladhina kafaru ai in kuka biye wa waɗannan da suke ƙaryata allantaka ta walan yu'minu bi rusuli kuma ba su yi imani ba da manzannina min al-yahudi wan nasara daga yahudu da nasara wal munafiqina da munafikai wal mushrikina da mushrikai fi ma ya amurunakum bihi cikin abin da suke umarta ku da shi wayan hakum wayan haunakum an kuma suke hana ku game da shi yudillukum an dariqil haq to za su fatar da ku daga tafarkin gaskiya wa tartaddu an dinikum kuma za ku yi ridda ku bar addinin ku fata'udu bil khusranil mubin wal halakil muhaqqaq to ƙarshe kuma za ku dawo da hasara mabayyaniya da kuma halaka ta haƙiƙa. Allah maɗaukakin sarki yana kira ga masu imani cewa kada mu zamanto ko da yaushe muna biyayya muna miƙa wulayar muga kafirai cikin yahudu da nasara da munafukai da mushirikai kar mu yi musu ɗa'a cikin dukkan wani umarni da suke bamu duk abin da suka hana mu to a cikin wannan hannun kuma umarnin Allah yake abin duk da suka umarce mu a cikin wannan umarnin hannun Allah yake ku gane wannan da aka ko yaushe sukan zama akasi kenan in Allah ya ce ku yi to su kuma za ku kuka biye musu za su ce ku yi in Allah maɗaukakin sarki ya ce kaf ku yi to in kuka biye musu su kuma za su ce ku yi shi yasa Allah maɗaukakin sarki cikin suratul tauba yace ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryama wa umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun sirriki ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sirriki malamai cikin malaman Yahudawa sun riƙi malaman cikin malaman Kiristoci a matsayin iyayen giji ba Allah saboda duk wanda zai halatta maka haram kuma ka halatta ya haramta maka halal kuma ka haramta to wannan ita ce bauta shi yasa in kuka biye musu Allah madaukakin sarki ce ya ruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin to lalle za su raba ku da addininku za su sa ku yi ridda za su sa ku rabu da addini fatan kalibu khasiri na ƙarshen al'amarin ku ku yi hasara balillahu maulakum Allah ta'ala yake cewa innahum lan yansurukum ba za su iya taimakon ku da komai ba balillahu nasirukum Allah shine mai taimakon ku wa huwa khairu nasirin kuma shine fiyayyen mai taimako fala yahtaju ma'ahu ila nusrati ahadin fala yuhtaju ma'ahu ila nusrati ahadin da haka ba a buƙatar taimakon wani tare da Allah in dai Allah shine mataimakinka to ba ka buƙatar taimakon wani bayan taimakon Allah Allah madaukakin sarki ce sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba ay sanaqadhifu fi qulubil ladina kafaru ashadda al-fad'i wal khawfi da sannu za mu jefa wa kafirai tsananin tsoro da firgici bi sababi ishrakihim billah saboda dalilin shirkarsu da Allah alihatan ko alihatan wato alihatun maz'uma inda suke wato shirka da wasu iyayen giji waɗanda suke riya su ne iyayen giji ba Allah ba laisa lahum dalilun aw burhanun ala siqaqi halil ibadati ma Allah alhalin ma lam yunazzil bihi sultana ba su da wani dalili ba su da wata hujja da ta nuna cancantar bautatawa waɗannan alloli da suke bautawa tare da Allah fa halatkum fid dunya shine ma'ana wa ma'awahumun nar da aka suka karkatar da su a nan duniya ru'bun ko fa halatkum fid dunya ru'bun da aka sai aka juyar musu da tsoro wahala da firgici min almu'minin ya zamanto Allah ya sanya musu kwarjinin mu'minai suna jin tsoron mu'minai saboda shirkar da suka yi wa Allah madaukakin sarki amma makanatuhum fil akhirah wannan a duniya kenan amma matsayin su a lahira alladina ya'awuna ilaihi wanda za su koma zuwa gare shi fa huwa nar ita ce wuta wa zalika bi sababi zulmihim wa udwanihim wannan ya faru ne ta dalilin zaluncin su da ketare iyakarsu wa sa'a hadha al-maqam maqaban lahum kuma wannan matsayi ko wannan matsuwa makoma ta munana ta zama makoma a gare shi sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa laqad sadaqakum Allahu wa'adahu id tahsunahum bi idni ay wa laqad haqqaqa Allahu lakum ma wa'adakum bihi min nasr tabbas ubangiji ta'ala ya cika muku alƙawarin da yayi muku ya alƙawarta muku na za ku ci nasara hina kuntum taqatuluna al-kuffar inda kuka zamanto cikin nasarar da Allah ya muku alƙawari sai gashi kuna karkashe kafirai fi wata Uhudin a yakin Uhud ka san karan farko nasarar ta nuna mu'mine ne za su ci nasara a yakin Uhud zubin farko da aka fara da yakin Allah ya cika wa mu'mine alƙawarin su cewa zai ba su nasara shine walaqad sadaqakumullahu wa'adahu alkawarin da Allah ya yi muku na zai yi ba ku nasara ya cika in ta hussunahum bi izini domin a karan farko Allah ta'ala ya ba ku damar karkashe su kuma kisa mai yawa bi iznihi da izininsa hatta idza fashiltum ai hatta idza jabuntum har sai lokacin da tsoro ya kama ku wa da'abtum anil qital kuma kuka yi rauni daga ci gaba da yaƙi waktalaftum kuma kuka fara saɓani da jaƙin ja da juna hal tabukuna fi mawaƙi'ikum aw tatrukuna hali jam'il ghana'im inda kuka rabu gida biyu kuka kuka fara jayayya da musu wasu suna ganin ba za ku sauko daga kan inda aka ce ku tsaya ba dan ku zo ku tattara ganima wasu kuma suna ganin a'a ba ruwanmu da magana tara ganima mu tsaya inda aka tsaye da mu shine ma'ana wata naza'atun fil amr umarnin da aka baku kuka zamanto kuna ja'in ja akai ma aman yajma'uha wa asaitum amra rasulikum kuka saba wa umarnin manzanku hina amarakum lokacin da manzanku ya umarce ku Allah tufariqu amakinakum yace kada ku rabu da guraren da kuke bi ayyi halin a kowane irin hali hallat bikum al'azimatu min ba'di ma arakum ma tuhibbun sai kuma ga karaya ta saukar muku karaya irin ta yaki bayan arakum ma tuhibbun Allah ya nuna muku da farko abinda kuke so na nasara ga kafirai wa tabayyana anna minkum man yuridu al-ghanaim kuma Allah ya bayyana cewa wa tabayyana anna minkum kuma ta bayyana cewa wasu daga cikin ku suna son su tara ganima ganima suke so wa anna minkum man yatlubu al-akhirah duk da cewa a cikin kwako waɗanda suke neman lahira wa thawabaha da sakamakon lahira thumma sarafa Allah wujuhakum an aduwikum sannan sai Allah ya kawar da fuskokinku ya kawar da ku daga kuka kyale makiyanku liyaqtabirakum ay liyabtaliyakum dan ya jarrabe ku wa laqad alima Allahu nadmakum amma hakika Allah madaukakin sarki ya wato wato ya san kun yi nadama wa taubatakum kuma ya san kun tuba fa afa ankum da aka yayi muku afwa wallahu dhu fadlin azim Allah ma abocin falala ne mai girma akan mu'minai to wannan ya sake dawo da mu maganar yakin Uhud in ka ɗauki alkawarin da Allah maɗaukakin sarki yake yi wa muminai Allah yana cika musu shi yasa cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abubuwa guda biyar da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya guda shida da bai ba sauran annabawa ba akwai uitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya' manzo Allah ce an bani abubuwa guda biyar ni kadai aka ba sauran annaba ba ba su ba daga ciki nusirtu bir ru'bi masirata shahri wato an taimake ni da jefa tsoro da firgici cikin zukatan abokan gaba tun kafin in isa zuwa gare su da kimanin wata guda wanda da zarar abokin gaba ya tsorata da kai tun kafin ku yi aran gama wannan cikin nasarar da kake nema ka samu rabi da ka zo kawai ƙarashe da aka Allah maɗaukakin sarki ya cika muku wannan alkawarin shi yasa Abdullahi dan Abbas yake cewa wa'adakumullahu nasara Allah yayi muku alkawarin cin nasara shi yasa wa qad yustadallu bi hadhihi al-ayati ala ahadi al-qawlayn al-mutaqaddimayn fi qawlihi ta'ala id taqulu lil mu'minina alayya yakfiyakum shi yasa masu cewa yakin Uhud ake ta magana a can baya sun sake kafa hujja da wannan wurin bisa ga kaulai wato maganganu guda biyu da aka yi da tun daga walaqad nasarakumullahu bi badarin ko wa idh gadawta min ahlika game da wayanda suke cewa badar ne ko uhud to wannan yana daga cikin abin da hujjar waɗanda suka ce uhud ne yana daga cikin abin da suka kafa hujja da shi idh taqulu lil mu'minina alayya kafiyakum an yumiddakum rabbukum bi thalathati alafin min al mala'ikati munzalin har zuwa mala'ikati musawwimin anna zalika kana yawm uhud suka ce wannan ya faru ne a ranar uhud لأن عدوهم كان ثلاثة آلاف مقاتل domin a yakin Uhud ne makiyan musulmi su su dubu uku ne falamma wajahuhum kana zafaru yayin da musulmi suka fuskanci wannan babbar rundina ta mutum dubu uku suka suka fuskance su sai ainihin wato wajahum an-nasru wa az-zafar wa an-nasru awwalan nahari lil islam sai gashi a farkon safiya nasara ta tabbata ga musulunci falamma hasala ma hasala min isyanir rumat yayin da abin da ya faru ya faru sakamakon sabawa da aka samu na umarnin manzo Allah daga maharba wa fashil ba'd al muqatilati ta'akhkhara al wa'd to anan ne kuma alƙawarin sai ya ja baya allazi kana mashrudan bit thabat wa ta'a wanda dama sharadin cin nasara da Allah ya sanya musu shine su zamanto sun samu sabaci ba su gudu ba su zamanto sun yi da'a ba su saba ba shi yasa sai ya ce wa laqad wato sadaqakum Allah wa'adahu awwal an-nahar idh tahussunahum ay taqtulunahum bi idni ay bi taslidihi iyyakum anhu alaihim hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah hazwa wallahu dhu fadlin azim anil bara an samu hadisi daga bara'u dan azib radiyallahu anhu wanda imam al-bukhari ya fitar da hadisi yace laqinal mushrikeena yawma idhin yace mun haɗu da mushrikai a wannan ranar Uhud din wa ajlasa an-nabiy sallallahu nabiy sallallahu alaihi wasallam jayshan min ar-rumat annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsayar da wato wasu sojoji daga cikin ƙwararrun harbi ya zaunar da su akan dutsen Uhud wa ammara alaihim Abdullahi bin Jubair kuma yasa Abdullahi bin Jubair ya jagorance su shine shugaban sojoji maharba wa qala la tabrahu manzo Allah ce kar ku bar kan wannan gurin in ra'aytumuna zaharna alaihim fala tabrahu ko gani kuka mun yi nasara akan kafiran nan kar ku bar gurin nan wa in ra'aytumuhum zafaru alaina fala tu'inuna kai in kun ga sun yi nasara akan mu kar ku kawo mana dauki haka annabi ya ce kar ku kawo mana dauki saboda strategy irin na yaki ku zauna inda kuke falamma laqinahum yayin da muka yi aran gama da su in ji abdullahi an ji mai ba da labari albara yake cewa harabu sai suka fita da gudu wannan firgicin da tsoro da kwarjini da Allah ke sanya wa muminai ana haduwa kaga dai gaba ɗayan su muminan su 700 domin sun taho su dubu ɗaya Abdullahi bin Abu Ubay bin Salul ya zige mutum 300 sun koma cikin munafikai yanzu kaga rindina ce ta mutum 700 suka yi aran gama da rindinar mutum 3000 amma Allah ya jefa tsoro da kwarjinin muminai a cikin zukatansu a karan farko sai suka fita da gudu su kafiran har bana bin azib yace hatta ra'aytu nisaa yashtadidna fil jabal za ga mata suna hawa dutse saboda yaki yayyaki saboda gudun tsira da rai cikin kafirai rafa'ana an suqihinna wa qad badat khala'iluhunna wato har za ga munduwa saboda sai mace ta janye tufafinta saboda ta dare kan dutse ga mace da akan hawa wato hawa dutse ka san abin ba daɗi har za ka ga munduwa irin sarka da suke sa a kafa tana bayyana fa aka zo ya kuluna alganimata alganimata sai kawai aka dinga jin ana ganima ganima tunda sun gudu sun watsar da dukiyoyinsu sun watsar da abubuwan da suke dauke sai aka ce a zo a ɗebi ganima a zo a ɗebi ganima wa'yancan na kan dutse su ma sai suka ce alganimatul ganima ganima fa ana fan fara ɗiban ganima mu sauka mu ɗebi ganima Abdullahi bin Jubair sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana wasiya ya yi mun wasiya ya ce kada mu bar nan gurin fa abau sai suka ki falamma abau da suka ki sarafa wujuhahum fa usiba sab'una qatilan to sai Allah madaukakin sarki kuma sai ya juyar da kafirai akan su sanadiyar saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau guda daya fa usiba saba'una qatilan sai da aka kashe sahabbai mutum saba'in saboda sun saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan ne aka ce Abu Sufyan ya tsallako ya taho inda musulmin suke ya fara kira a fil qaumi Muhammad a cikin mutanen nan akwai Muhammad faqal manzon Allah yana je ce la tujibu ku masa shiru kakku bashi amsa فقال أفي القوم ابن أبي قحافة yace a cikin mutanen nan akwai abubakar ibn abi kuhafa nan ma manzo Allah ce la tujibu ku masa